game da imani da ƙaddara ko imani da ƙaddara ya ce yana da darajoji biyu daraja ta farko imani da cewa Allah masani ne game da halittunsa duk abin da halittu ke aikatawa da masaniya ta kuma shi da iko ne suke yi sannan kuma su halittun su kuma suna aiki ne da sanin Allah duk abin da za su aikatawa to ba su aikata komi sai tare da sanin Allah kuma tare da ƙaddarowarsa shi ne mataki na farko ya ce to shi wannan matakin na farko da yawa waɗanda na zurfafa na ƙadariya na farko sun musanta shi amma masu musanta wannan matakin yau sun karanta ba shi ya rufe da shi ba wa amma darajatu thaniya amma daraja ta biyu mataki na biyu na imani da ƙaddara fahiyya mashi'atullahin nafiza shine imani da son Allah mai zarcewa cikin halittunsa imani da cewa ba abinda bayi ke aikatawa sai tare da mashi'a ta ubangiji kaga yan kadariya wasu da cikin suna da ra'ayin a babu alaka tsakanin abinda mutane ke aikatawa da Allah mutane suna on zaya on duk abinda ka aikata ka aikata ba sai Allah ya kaddaro ba ba Allah ke kaddarowa ba to kaga mu ahli sunna ba mu yadda da wannan ba eh duk abin da zamu aika wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuke aikata Allah ya halittai a shi kada Allah cewa Allah ya halicce mu kuma a ce bai da haƙƙi ga abin da muka yi kai ka sau dan baka aje a ce baka da magana game da ita abai yiwa ka gani don haka da mu da ayyukan mu duka duk halittar Allah ne kaga ashe kenan sai wa da Allah ya so to mataki daraja ta biyu ta imani da kaddara fahiya mashi'atullahi ita ce son Allah yadda da cewa Allah na da mashi'a annafiza mai zarcewa cikin halittunsa wa qudratu da kuma ikonsa ashamila wanda ya kunshi kowa ikon ba wanda ya ta daga ikon Allah yanzu mutumin Kaduna gwamnan Sokoto da iko akai ne kaga baya da mutumin Kaduna ya ta da cikin ikon gwamnan Sokoto ba su ma da alaka mutumin Ghana shugaban ƙasar Najeriya duk iko ne yana da iko akan mutumin Ghana ma'adalla to amma shi ikon Allah ya kunshi kowa ba wanda ya hita daga ikon Allah wa huwa shine al-imani yin imani bi anna ma sha Allah cewa duk abin da Allah ya so kana zai kasance wa ma lam sha duk abin da bai so ba lam yakun ba zai kasance ba don haka duk abin da kaga ya faru da wanda Allah ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ba duka cikin mashi'a ce ta Allah mashi'a inda Allah bai so ba da abin nan ba to kaga mashi'a Allah kenan sai mu fahimci da kudurar Allah sun kasu kashe biyu akwai mashi'a wanda ya yarda da ita akwai wanda bai yarda da ita ba an ce da mu da ayyukan mu duk shi ya halicce mu sannan duk abin da ya so zai kasance abin da bai so ba zai kasance a shi kenan barawo bai shiga gidanka ya ma sata ba sai tare da mashi'a ta Allah amma ya yarda da satin da barawa yayi madalla ka gani sallah baka isa kai sallah ba sai ta da mashi'a ta Allah yana son sallar da kai ko bai so ka gani eh akwai shar'iyya sannan akwai kauniyya madalla kaga shar'iyya wadda ta dace da shari'a kamar sallar da kai kauniyya kuma mashi'a ce ta Allah amma ta halitta kawai haka ya ƙaddaro ta amma ba don ya yarda da ita ba mai zuwa zina ya yi zina bai iya zinan nan sai ta da mashi'a ta Allah ƙudura ta Ubangiji amma kuma ai Allah bai yarda da abin da wala yarda li ibadil kufra haka kahiri da sauran duk da abubuwan da na saba ma shari'a to wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah bai so ba zai kasance ba don haka in wani abu ya same ka komai ka samu na alheri da na shari duka jingina shiga Allah duk ka huta da buge-buge masha Allah wa kana malama insha Allah mai wa annahu kuma cewa shi ma fi samawati babu wani abu da a cikin sammai wa ma fil ardi da abin da a cikin ƙasai min harakatin na motsi wala sukunin ko natsuwa rashin motsi illa bi mashi'atillahi face tare da mashi'ar Allah subhanahu duk abin da a cikin sammai da abin da a cikin ƙasai ba abin da ka iya motsawa sai tare da mashi'a ta Allah haka wanda bai motsi ya yi shiru ya yi kawaici shi bai iya kawaici sai tare da mashi'a ta Allah ina fata kun fahimta la yakunu fi mulki ma la yuridu ba zai kasance cikin mulkinsa abin da bai nufata ba duk abin da kaga ya faru abin da Allah haka Allah ya nufata duk abin da Allah bai so ya faru ba zai faru ba ko so ya faru ko duniyar ga sai dai kun ba duk abin da ya so ya faru kuma ya yadda da shi ba madalla wa annahu subhanahu kuma cewa shi Allah tsarki ya tabbatar mai Allah kulli shay'in qadirun mai iko ne akan kome ikonsa ya game kome ba abin da aka ce abu kaza kan shi ya haitu daga ikon Allah Allah bai da iko akai ne minal mawjudati na samamman abubuwa wal ma'adumati da waɗanda ma ba samammu ba duka ikon Allah ya game su ikon Allah ga samamman abubuwa kaga samar da su iko ne ne tasarrufin su bayan an samar da su iko ne ne raya su kashe su duk abin da za su yi su mawjudat kaga duk wannan ikon Allah ne hakan ga waɗanda ba a samar ba kuma ma'adumat waɗanda babu su su ma rasa su ɗin da rashin yin su duk iko ne na Allah tunda Allah bai yasu ba duk duniya ta ba su iya yin su kuma kaga duk iko ne na Allah muna tare ma min makhluqin fil ard babu wani halitta cikin duniya cikin ƙasa wala fis samai ko cikin sama illa Allah wa khaliqu fa ce Allah shine mahaliccin sa subhanahu tsarki ya tabbatar mai babu wata hal ba wai sai dan adam ba duk wata halitta da kan gani cikin nan bisa ƙasa ko cikin sama to Allah bai da wani mahalicci illa Allah to ana cewa ya halicci abu amma kuma bai da iko ga abubuwan da za su aikatawa to shi ita a hauka ‘yan ƙadariya to la khaliqa gairu ba wani mahalicci wanda ba shi ba wala rabba siwa ba wani ubangiji in ban da shi wa ma'azalika to tare da haka faƙad amara al'ibada ya umarci bayi bi ɗa'ati da ya mai ɗa'a wa ɗa'ati rusuli da ɗa'ar manzanninsa. To bayi yanzu ya halatta su saɓa mishi tun da ba su da wani mahalicci illa shi, wanda ya halicce ka duk abin da ya ce ba shi kenan ba sai ka bi. Wani hahun kuma ya hana bayan an ma'asiti daga saɓa mishi. Huwa subhanahu shi Allah tsarki ya tabbatar mai yuhibbul muttaqina yana son masu takawa ja'alna Allahu minal muttaqina yana son masu takawa wal muhsinina da masu kyautatawa masu yi don Allah al ihsanu anta abuda rabbaka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wal muqsitina Allah na son masu adalci wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitina yana son masu adalci adalci ga maki da masoyi ‘yan adalcin ka sai ga masoyi baka zama adali ba, ai adalci ma ya fi kyau ga maƙi. Duk ayoyin adalcin da Allah ka cewa ai adalci mafi yana nufin kuwa kahirran da ba su tare da ku adalci. Wallahi jira man na kumshi na anu ƙaumin Allah Allah ta adalu, i'adalu, i'adalu liman. Ga waɗanda, shi na anu ƙauƙi yadda kuka yi da wasu mutane. kar ta ɗauke ku ƙin adalci kaga ana magana game da kahirai waɗanda ku ƙiya da su sun zalunce ku sanda ba ku da ƙarfi sun hana muku addini sun kyamaci addinin ga da kun ka taho da shi to wannan ƙiyayya da azar kar ta ɗauke ku ƙi musu adalci i'dilu ku yi musu adalci ko a ƙarbin littakawa ya fi kusanci ga tsoron Allah to kahiri Allah ya ce kai mai adalci dan uwanka musulmi da kuke tare da shi aqida guda manhaji guda masallaci guda ka kasa mai adalci me uwaninka haka da wani amfani adalci ba iya adalci yau in magana ta sai ka ƙara mai don ka bata wata manufa kai da kaka so ka san shi ba haka yake nufi ba ko ka rage mai don ya bada wata manufa wanda shi ba haka yake nufi ba ko ka karkatar da ita don ya bada wata manufa da ba kuma duk gani haka babu komi ba haka nan aka yi ba yau ka hai kowa sanin ga abin da yake nufi amma ka jirkita magana don ka bata wata manufa shi Allah da abin da ka haɗi zai mai aiki ko da abin da ya haɗi abin da ya haɗi ya ƙudurta shi zai mai abin da ka haɗi wani da ka haɗi yana can gare ka kai za a hukunci da shi to Allah ya shirya da mu to mu tafi Allah yana son masu adalci Allah ka ba mu iko mai adalci ga kowa wa yarda kuma Allah yana yarda annal ladina amanu ga wanda sun kai imani Allah ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu wa amilu salihati kuma sun ka aikata ayyuka na gari wallahi hibbul kafirin Allah baya son kafirai kuma ba mu son su wala yarda anil qawmi fasiqin kuma Allah bai yarda ga mutane fasikai bai son fasikai wala yamru bil fasha kuma Allah bai umarni da alfasha wala yarda da ibadahil kufr kuma Allah bai yarda da kafirci ga bayansa wallahi hibbul fasadi kuma Allah bai sun banna kaga wannan duka waɗanga abubuwa da kahircin da fasikancin da alfasha da da barna duka akwai mai iya yi ba tare da mashiyar Allah ba duk baka iya yin sai da mashiyar Allah amma kuma Allah bai son su kaga ashe kenan zaka fahimci mashi'ar ta kasu kashi biyu akwai kauniya akwai qadariya madalla wal ibadu bayi fa'iluna haqiqatan masu aiki ne ga haqiqani tabbas tunda Allah ya ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikata ashe kenan Allah ya yarda muna aiki wa qul li'malu fasayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minu kace ku yi aiki ashe kenan bayi suna aiki don haka bayi suna aiki ga haƙiƙani duk abin da ka aikata kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai jingina ce ga abin da ta aikata ba za a ɗauko aikin wani a yi ma hisabi da shi ba ba za a ɗauko ladan wani a baka ba haka ba za a ɗauko zunubi wani a'a abin da ka aikata shi za a jingina a gare ka gobe kiyama don haka bai Allah ka ba mu albarka wani Allah ka ba mu ladan sun ɓata lokacin su sai za mu ɗattaka in kana in kana iyawa in baka iya ka tashi tutar babu wallahu khalaq af'alahum Allah shi ya halici ayyukan su bayi wal abdu bawa huwa shine al mu'min ko dai ya zan mu'mini wal kafir ko ya zan kafiri wal barr ko ya zan mai da'a ga Allah wal fajir ko ya zan fajiri wal musalli ko ya zan mai sallah was sa'im ko ya zan mai azumi ko ya zan mai kaza mai kaza kenan da ayyukan da'a da ayyukan sabo duka waɗannan ayyuka ne da cikin ayyukan bayi bawa bai ƙetare su ko ya zama mai da'a ko ya zama mai fajirci ko ya aikin da'a ko ya aikin fajirci walil ibadi qudratun bayi suna da iko ala amalihin akan ayyukan da suke aikatawa wallahum iradatun kuma suna da nuhi yanzu haka gaban zaka bar gida ka taho masallacin ga me an manufaka na tahowa sauraren karatun risala da da aqida wasu diya ko kaga ashe kana da nufi hmm? in ka tahe office me an manufarka ka yi aiki don ƙarshen wata a biya ka in ka tahe gona me an manufarka ka samu abinci ka yi noma ka samu haka don haka suna da aiki su kuma suna da suna da iko ga ayyukan su kuma suna da nufi wallahu khaliquhum Allah shine mahaliccin su wa ƙuduratahun da ikon nan nasu wa iradatahun da nufinsu duk halittar Allah ne ba an ce bayi suna ayyuka ba kuma suna da iko ga ayyukansu kuma suna da nufi to da su bayi da ayyukan da suka aikatawa da ikonsu ga ayyukan da nufinsu duka halittar Allah ne duwan mallake su Allah tabaraka wa ta'ala to kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce cikin waɗannan ayoyi ya ce liman sha'a minkum ya tabbata ga wanda ya so daga cikin ku an yi saƙima ya daidaitu ya tsaya Allah siratul mustaqim wa ma tasha'una ba ku son komi illa an yasha Allah sai in Allah ya so ko kana ance kana da iko ga abu to ya saba ma ikon Allah mashi'a Allah kaga ikon ka sai ya faɗi shi yasa ka gan da yawa haka sun kai abu kaza ka kasa yi bayin daidai da kudura ta ubangiji ba ya ce wa mata sha'una ba ku san komai illa an ya sha Allah sai in Allah ya so rabbul alamin wanda yake ubangijin talakai duk abin da kaga ka ta san mai ka tai kayi shi to yayi daidai da mashi'a ta ubangiji in bai daidai ba sai ka kasa yi ne wa hadhihi daraja min alqadar wannan mataki na kaddara yukadhibu biha ammatul qadariya duk yan qadariya yan la qadara sune alqadariya waɗanda ka cewa babu kaddara to yukadhibu biha suna ƙaryatawa da wannan matakin alladhina sammahum annabi waɗannan da annabi ya kira majusa hadhihi al'umma majusan wannan al'umma cikin al'umma musulmi suke amma hukuncin majusa annabi ya yi musu saboda mi saboda musanta kaddarar da sun kai sun ƙaryata ayoyi da yawa da hadisai da yawa waya ga lufi ha qaumun wasu mutane kuma suna zurfafawa ga abin da ya shafi ƙaddara min ahalil ithbati da cikin masu tabbatar da ƙaddara ƙadariya waɗanda sun ka kore ƙaddara sun ka ce la ƙadara su ne ƙadariya to akwai waɗanda na saba musu kamar jabariya suko eh suko waɗanda sun ka ce suna zurfafawa suko ga harkar ƙaddara eh waya ga lufi haƙaumin wasu mutane su ko suna zurfafawa ga harkar ƙaddara min ahalil izbati da cikin wa'anda tabbatar da ƙaddara su ba musanta su sun sun tabbatar da ita amma su ko suna zurfa har su ci gona da iri ga abin da ya shafi ƙaddara hatta salabul abda har sai da sun kasance ma bawa ƙudratahu ikonsa waqta ya rahu da za sun kace bawa ai su ake kira yan jabariya bawa bai da ikon yin komi duk abin da kaga yayi tilasta shi an kai yayi shi akan tilas yayi shi abinci tilasta ka aka kaci sa tuwayi tilasta ka aka kaci ta yadda haka tilasta ka na kai baka da baka da wani abu on your own su ake kira jabariya kaga waɗanda sun ka saba makadariya eh hatta salabul abda har sai da sun kasance ma bawa kudratahu ikon su waqti yarahu da zaben sun ka ce bawa bai da iko akan komai bai da zabi akan yin komai wa yukhrijuna kuma suna fitar da bayi an af'alillahi daga ayyukan Allah wa ahkamihi da hukunce hukunce nai ko wa yukhrijuna suna fitarwa hukumaha hukuncinta ita kaddara wa masalih wa masalihaha da maslahohinta suna fitar da su an af'alillahi daga ayyukan Allah wa ahkamihi da hukunce hukuncinsa wanne ya kamata mu tsaya ko to fasali to wannan duk dai magana daga abin da ya shafi kaddara sai mun kai ga shari sai ku je da ya buɗa su insha Allah ta'ala to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun karanta ma da Allah wa min usuli ahli sunna anna ad-din wal iman qawlun wa amalun to dada ma ya kusa kare shi ashe an kare sai a shiga sharhi kowa ya kokari ya samu sharhin kayan a kare to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta madalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik